shi ila yawm al-din dan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da biyar ko shida ga watan goma sha ɗaya wato watan zulkaida kenan ko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da nawa uku ga watan bature wato watan uku kenan watan mars a shekara ta 1998 don ci gaba da wannan karatu namu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama na shekh nasiruddin albani a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan a nan kanan mu ta dabo a wancan lokaci mun tsaya a karshen inda muka yi magana akan niyya ko yau za mu tashi akan magana akan at-takbir to amma a wancan lokaci mun karanta matashiyar ma ya kata salata karkashin ta ma karanta hadisin da annabi ke yin bayani game da cewa ababai guda uku suna yanke sallar mutum idan a gabansa ba sutura waɗannan ababai guda uku su ne mai muka ce almar'atul ha'idu wal himaru wal kalbul aswad wannan hadisi karshe sai abu zarri ya ce ma balul aswadu min al ahmur ni sai na karanta min al ahmur wannan kuskure ne daidai din shine min al-ahmar an fahimta ko abinda na karanta makon da ya wuce min al-ahmur na mayar da shi jam'i na himar kuskure ne daidai dinsa min al-ahmar bi fathil mim sai ya zanto kenan wazanin af'al ne allazi mu'annasuhu fa'ala wanda yake dullu alal alwan ka abyad bayda aswad sauda yace ma balul aswadi min al-ahmar menene hikimar da ke karkashin bambance jan kare da bakin kare me yasa aka faɗi baki yana warwarewa mutum sallah idan ya ketara shi amma ba a ambaci ja ba sai annabi ce al-kalbul aswad shaytan kun fahimta ko wannan shine daidai dinsa falala wajen gano wannan yana koma zuwa ga wannan uwa da ya bani wasiƙa a rubuce na so in zo da ita dai in karanta ta to amma kuma sai shedan ya mantar da ni ba cewa Allah ya mantar da ni ko wa ma an sanihi illa shaytanu an azkura sai dai kace shaydan ya mantar da kai Allah baya mantar da kai Allah saka masa da alkhairi mako mai zuwa na karanta wasiƙar sa dan ya ji cewa na karba in kuma karanta ansar da na bashi sannan in yana nan in bashi dan yanzu ba zan iya shaida shi ba da idan sa ya rubuto min wasiƙa da larabci mai kyau ni ma insha Allah na bashi amsar da larabci mai kyau yau za mu tashi akan at-takbiru ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر wannan matashiyar magana tana magana akan kabbara kabbaran da ake nufi a nan kabbaran harama ta buɗe sallah yace sun makana sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance ya tafihu salata yakan buɗe sallah kowace irin dangin sallah ta farilla ko ta nafila bi kaulihi yakan buɗe ta da faɗarsa Allahu akbar an gane ku wannan hadisi imamu muslim da ibnu maja suka ruwaito shi a kasa malam yace wa fil hadisi isharatun ila annahu lam yakun yastaftihuha bi nahwi qawlihim nawaitu an usalli wato kamar a wannan hadisi akwai ishara na cewa ashe annabi baya bude sallah da irin abin da wasu cikin mutane ke bude sallah da shi shine me nawaitu an usalli na yi niyyar sallah kaza irin masu furta niyya da baka annabi bayan haka ila yace bal hadha min al min al bid'i ittifaqan mala yace wannan yana cikin bid'o'i a ittifaqin malamai wa inna makhtalafu fi annaha hasanatun aw sayyi'a duk malamai sun yi ittifaqi furta niyya da baka bid'a ne inda suka yi sabani shin bid'a ce kyakkyawa ko mummuna wadanda suka ce bid'a ce kyakkyawa wadanda suka ce bid'a ce mummuna mal albani ce wa nahnu naqulu inna kull bid'atin fil ibadati dalala mu ko fatawar mu shine dukkan bid'a a cikin ibada bata li umumi qawlihi alaihi salatu wassalam saboda gamewar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nari an gane ku yace kowace bid'a fata ce kuma kowane fata yana cikin wuta wa tafsilu zalika la yattasi'u lahu al-maqam amma fayyace bayani filla filla a wannan matsala wannan wurin ba zai isa ba in ji malam albani sai dai ishara saboda faɗin annabi kullu bid'atin lafazin kullu lafazi ne da ake amfani da shi don game hukunci an gane ku siga ce daga cikin siyagul umum siyagul kullu aw al jami' kazallatil ladhi furu'u kazallatil ladhi furu'u haka nan kuma da lazi da allati da allazi al furu'u duk wannan ma sigogi ne na wato da suke nuna umumin hukunci da haka ba yanda za a yi ka kalato wata bid'a ka ce kyakkyawa sai in ka samu wani nassi wanda ya zama takhsis na wannan am din in ko ba wannan nassin fal aslu fil ammi an yabqa ala umumihi hatta yarida ma yadullu ala takhsis ka'ida sananniya kenan wajen malamai dukkan umum zai ci gaba da wanzuwa a matsayin umum dinsa har sai ya samu wani nassin daban da zai masa da bai ya ce banda kaza banda kaza a takaice dai annabi na bude sallarsa da me Allahu akbar wa amara bi zalika al-musi'a salati haka ya umarci mutumin nan da ke muna na sallansa kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata wa qala lahu yace da shi innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas yadda al'amari yake sallar wani mutum cikin mutane ba ta zama cikakka hatta ya tawadda har sai yayi alwala kafin yayi ta فيضع الوضوء مواضعه alwalan nan ya sa ta inda ta dace kowace gaba wadda ake wankewa ya wanke wadda shafarta ake ya shafe ta thumma yaqulu sannan idan ya zo shiga sallah sai ya ce Allahu akbar wato kenan na nuna kabbaran haraba dole ne a cikin sallah ba yanda za a yi mutum ya sallah haka kawai shi karatun fatiha ba tare da ya kabbaran harama ba kamar yadda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa wannan hadisi kuwa imamu tabarani ya rawaito shi da isnadin sahihi wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa mistahu mistahu salati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim annabi ya kasance yana cewa miftahu salati tuhur mabudin sallah tsarki wa tahrimuha takbir abinda ke haramta dangin magana a cikin sallah shine kabbaran harama da zaran kai kabbaran harama to bai halatta baka yi magana kuma bai halatta baka ci bai halatta baka sha bai halatta baka yi zance wa tahliluha taslim abinda ke halatta a zo a ci gaba da magana ko sauran ayyukan da aka hana ka yin su cikin sallah abin da ke halatta maka wannan at-taslim shine yin sallama kun fahimta ko wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Al-Hakim An-Naisaburi suka ruwaito shi kuma hadisi ne inda kake to me yake nufi da wa tahrimuha shine malam ya sauka daga kasa yace wa tahrimu ma harrama Allah minha min al-af'ali abinda ake nufi da taharimuha shine haramta duk abinda Allah ya hana a yi cikinta wa kaza tahliluha haka da annabi yake cewa tahliluha halatti yana nufin tahlilu ma ahallallahu ma ahalla kharijaha min al-af'ali abinda wato halatta abinda Allah ya halatta a yi shi bayan a wajen sallakin wal muradu bit tahrimi wat tahlili abinda ake nufi da tahlilu da tahrimu a nan gurin al muharram wal muhallal ko al-muharrim wal muhallil wato sai zanto al-muharrim bi ma'ana alladhi yuharrimu al-kalama wa baqiyat al-af'ali fi salati inma huwa at-takbir sai zanto al-muhallil bi ma'ana alladhi yuhallilu al-kalama wa ghayruhu min al-umuri inma huwa at-taslim ma'ana dai da zaran ka ce Allahu akbar sauran ayyuka don an haramta maka su sai wanda suke sallah ko wanda za su taimaka wajen gyaran sallah ba yanda za a yi su zanto kuma halal sai an ce sai ka ce mai assalamu alaikum sannan sai suka dawo suka zama halal kun gane da kyau wannan dai duk hujja ne bisa ga cewa kabbaran harama wajibi ne kenan malai ce wal hadisu kama yadullu ala anna babu salati masdudun hadisi kamar yadda yake nuna cewa kofar shiga sallah a doda take laysa lil abdi fathu illa bi tahur bi tuhur bayan da za a yi bawa ya samu bude wannan kofar sai in yana da tsarki فكذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير haka wannan na nuna mana shiga cikin alfarman sallah wannan baya yiwa sai da sai da kabbara wal khuruj minha la yakunu illa bi taslim fita daga cikin sallah kuma baya kasancewa dole sai da sallama wa huwa mazhabul jumhur wannan shine mazhaban masu yawan malamai wato kamar ya ishara ne ga yan hanafiya yana musu raddi su yan hanafiya suka ce idan kai sallah ka karasa kai komai kai tahiya abin da rige ka ce assalamu alaikum baka riga ka ce ba sai kai tusa suka ce to ka gama sallah wai wannan tusar ta wace ta sallah ta wace ta sallama ke shi sa za ku ji sai rudanin suna bada fatawa da wannan to wannan tsabagen saba annabi ne imamul bukhari yayi babuka cikin littafinsa dan raddi kan irin waɗannan musamman a cikin kitabul hiyal masu yin dabaru a babin zakka ko dabara a babin ibada kai kirin abin da shari'a ta ce sai kai wata dabara to me ya maimakon kai sallama sai mutum ya tusa wai kuma ya fita daga sallah ai ya zama rigima kenan wannan to ka ga wannan hadisin sai zama raddi akan su shine dalilin da zaka ji waɗansu suna baka irin wato alghas din nan abinda ake nufi da allaghas kamar abin nan wato a baka wata matsala a baka ita a da baibaye sai a ce mutum ne yana limancin mutane ya zo ya kammala karatun sai ya kafin ya sallama wai sai ya tusa alwalar su taurore wai ya zai zai jawo wani suka yi musu sallama ko zai sallama a haka ko sallah ta yi ko me bai ba duk wannan rudanin daga can ake zuwa a dauko su in ka bi sunnar annabi ka huta miftahu salati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim wannan bayani ne filla filla daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kar ku karanta at-tuhur da at-tahur idan ka ce at-tahur ma'ana sai salalaci at-tahur sai zanto abun yin tsarki din amma at-tuhur shine tsarkin kansa an gane ku kamar yadda idan ka ce al-wudu'u alwala kanta al-wudu'u abun yin alwala kaga da Allah ce anzalna minas sama'i sai ce ma'an tahura abin wanda yake yin tsarki shi ruwan kenan wanda ake tsarki da shi wanda da shi ne abin yin tsarkin amma shi karan kansa tsarki a tuhur haza ala wazni fa'ul wa zaka ala wazni fu'ul wa kana yarfa'u sautahu bit takbiri sunnar annabi koda yana mutane liman ko yana sallah shi kadai yarfa'u sautahu bit takbiri yana ɗaukaka sautin sa da yin kabbara hatta yusmi man khalfahu har ya da wanda ke bayansa wato in yana sallah da jam'i kenan yana ɗaukaka sautin sa da kabbara har ya ji da waɗanda ke bayansa baya bukatan wani ladani kuma ya zo ya ce ayi kun fahimta ko wannan hadisin imam muslim da imam nasa'i kenan wa kana idza marida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi rashin lafiya rafa'a abubakrin sautahu sai abubakar ya rinka daga sautinsa bayan na annabi yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam dan ya jiyar da mutane cewa annabi yayi kabara a yaushe idza marida idan annabi ya rashin lafiya kenan idan bai rashin lafiya ba shi yake jiyar da mamu da kansa yace Allahu akbar da sauti mai girma mamu su amma da ya kamu da rashin lafiya akwai larura na rashin ba zai iya ɗaga sautinsa ba tunda ba zai iya ɗaga sautinsa ba a irin wannan hali sai wani ya isar bayan liman an gane ku to wannan shine sunna in sautin liman baya kaiwa mamu gaba daya imma saboda halittarsa dama shi baya da babban sauti ko saboda rashin lafiya ta bujiro masa to sai wani ya isar a bayan liman dan mamu su ji in wannan wanda ya isar din na cikin masallaci ko jiyar sahu ya yi yawa har waje a waje kuma sai a samu wani ya kara jiyarwa ko mutum goma ko talatin aka samu a lokacin ya halatta larura ta a same su amma idan akwai wato speaker akwai amplifier akwai menene akwai abun daga sauti ta yadda liman idan yayi kowa na ji har waɗanda suke gidajen su ma suna ji to wani ya daga sauti bayan liman kuma bid'a ne daga cikin malaman malikiya ko wanda suka ce idan kai haka ma sallar ka ta rufe baka da sallah duk wanda ya daga sautin sa bayan liman alhalin sautin liman na jirwa ba ya da sallah shi kada dama ya zai bata mutane sallah ina dalili an taba haka kura da shan duka kuma gardi da dure kudi aljihunsa ai ba shi kadai sallar ta bace ba wai sallar sauran jama'a ba jama'a ba ruwan su da shi dai kan da daga wasa ke daga ba ya da sallah ma karanto muku nasoshi insha Allahu a darasi mai zuwa ku ji daga bakin malaman mazhabar malikiya da kansu amma saboda mutane ba sa bincike da an faɗo nan sai ya zama rigima wai idan ka bude masallaci ba a ladanci sai kowa rinka damuwa wai me yasa ba a ladanci a masallacin sai ka ce wani sabon abu saboda su mutanen nan kasar yadda aka saba abin da ke littafi daban abin da ko mutane ke yi a cikin gari daban abin da ke littafi daban abin da ake cikin gari daban yanzu zaka ga cewa tun kana daga cikin kawa'idi idan kana karanta salloli na sunna sai a ce babi ko fasali da yake magana akan as-salatul masnunat salloli na sunna sai a kawo cikin sallar sunna akwai sallar shayar da fari akwai sallar kusutul kamari akwai sallar kusutul shamsi akwai sallar mene sallar shayar da fari annabi yayi ta sunnarta a fita bayan gari a musalla a tafi a kasa liman ya hutuba ya yi sallah ya ya hutuba ya wa'azanci mutane ya juya rigarsa ta koma bai bai ya wa'azanci mutane shine sunnar da aka sani kuma za a fara koyar da kai tun daga kawai amma a yau idan aka yi fari wai kuma kenan sai waɗansu su fito suna yawo cikin gari suna zikiri ko a sai a taru a kofar gidan sarki a karanta a shafa ta kari ta alkali iyalu a karanta a shafa saboda an yi fari in ya yi kusurfi shamsu ma a karanta a shafa a yi zikiri a yi hailala a yi kiɗa da bandiri yanzu ka gani abinda mutane ke yi da abinda suke karanta mutane a littafin ma ba sa iya yi ballantana wanda ba su karanto shi ba su ne hadisan annabi din shi fikihun kansa da suka karanta mutane da suke karantarwa a zaure safa da yamma ba sa iya aikin da shi الله يسلم وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر annabi ya kasance yana cewa idan liman ya ce Allahu akbar kuma mu kuma ku ce Allahu akbar wannan ya nuna faɗin liman baya ɗauke maka ba wai sulu za ka yi kawai ka tafi kai ma haka ba duk inda liman ya ce Allahu akbar kai ma za ka faɗi Allahu akbar amma ba maganan kai sai ka ɗaga sautin ka don kai baka bukatar ka jiyar da wani amma liman na bukatan ya daga sautin su zai je da wani amma kai zaka yi gurgurdan yadda zaka farta Allahu akbar ba wai sai ka da babban sauti ka abin nan izzajin mutane ba raf'ul yadaini matashiyar magana ta gaba raf'ul yadaini daga hannu yayin kabbaran harama wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a at-takbir wa taratan ba'da at-takbir wa taratan qablahu a yanayi uku annabi ke daga hannunsa alakar daga hannu da kabbara alaka ce kala ɗaya ɗaya har guda uku wa kana yarfo yadayhi taratan ma takbir wani lokacin zai daga hannu tare da kabbara yana faɗan Allahu akbar kuma yana daga hannu tare da juna Allahu akbar ya sauki an gane ku wa taratan ba'da takbir wani lokacin sai ya ce Allahu akbar sannan sai daga hannun daga baya wa taratan qablahu wani lokacin sai ya fara daga hannu ya sauke sa zai ce Allahu akbar duk wanda kai yayi na farko cewa yana ɗaukaka hannu tare da kabbara wannan hadisin bukhari da nasa'i ne na biyu cewa yana yin kabbara yana ɗaga hannu bayan ya yi kabbara wannan hadisin bukhari da abu dawud na uku wanda yake nuna sai ya ɗaga hannu ya sauke sannan ya yi kabbara an gane ko kabla ko kabla takbir kenan ko wannan wato hadisin Abu Dawud da Ibn Khuzaimah kenan dukkan su hadisai ne inda su ba ta magana akai wannan alakar kabbara kenan daga hannu alaka kala guda uku duk wanda kai kuma ta yi wa kana yarfa'uhuma mamdudat al-asabi la yufarriju bainaha wa la yadummuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa'uhuma yana daga hannayensa guda biyu mamdudatal asabi'i an yatsunsa a miƙe tif la yufarriju bainaha baya ware su ka ware in yatsun haka an gane ko wala yadhummuhuma baya dunkule su kuma haka a'a yakan miƙe in yatsun wato sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin kai Abu Dawud da Ibn Khuzaimah wa kana yaj'aluha ma hazwa mankibaihi hannayen nan guda biyu yana sa su hazwa mankibaihi har su doranci kafadunsa wato hannun dama har sai ya daidai da kafadar dama hannun hagu ya daidai da kafadar hagu Allahu akbar haka kenan ba sai ya daga sama ba haka da yawa haka kenan wani lokacin wa rubbama kana yarfa'uhuma wani lokacin kuma sai dan daga su sama hatta yuhadiya bihima furu'a udhunayhi har sai ya doranci wato fatun kunnuwansa guda biyu hannun dama kusa da kunnen dama hannun hagu kusa da kunnen hagu ko daidai da kafada ko daidai da na kunne furu'a udhunayhi fatar da ke kasa da kullum wato duk wanda kai cikin wannan kayi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cikin sallah an gane ko to kun ga dai hadisai duk yadda suke ga sunan gurin abu na gaba wad'ul yumna ala al-yusra wal amru bihi wad'ul yumna ala al-yusra dora hannun dama akan na hagu wal amru bihi da kuma umarni da annabin ya cewa a yi sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ba'u yadahu al-yumna ala al-yusra a aikata kenan sunna fi'liya kenan annabi ya kasance ya ba'u yadahu al-yumna ala al-yusra yana dora hannun dama akan na hagu wannan hadisin imamu muslim kenan da abu dawud wa kana yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa inna ma'ashar al'ambiya'i mu taron annabawa umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir sahurina wa an nada'a aymanana ala shama'ilina fi salah ya kasance na cewa mu taron annabawa umirna bi ta'jil fitrina an umarce mu da gaggauta kan ruwa lokacin azumi azumin farilla ko na lafiya da rana ta faɗi ka sha ruwa tun kafin kai sallan magariba wannan shine dacewa da sunna wa ta'khiri sahurina ko mu jinkirta sahur dinmu ko ka ce sahur ya zama shi kansa abincin da ake sahur da shi ko suhur ya zanto shi kansa yin sahur din kamar yadda muka gabatar can baya sahur suhur وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ko mu ɗora dama a kan hagu cikin sallah yace mu taron annabawa an umarce mu da yin haka waye umarce su ubangiji subhanahu wa ta'ala tuna Allah ya umarci annabawa da yin wannan to wannan umarnin su kaɗai ya shafa ko hadda mu hadda mu hadda mu a ciki ba khususiyya bane ba, ba. ya shafi duk mabiyansu da Allah ya umarci annabi ce kai kaza ya shafi kowa sai abin da dalili ya ce ban da wannan kai kadai idan an samu dalili da yake da yake nuni bisa ga khususiyya sai a dauke shi a bisa ga khususiyya amma in ba haka ba duk abin da Allah ya umarci annabi da shi duk daidaikun al'ummar sun shiga ciki da wancan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana abinda Abdullah dan Abu kafa hujja da shi kenan da ya zo cikin suratu sa'ad wajen abin nan wajen da Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab sai fadi ya sujada Abdullah da Abbas kenan ta kace me yasa kai sujada yace annabi Dawud yayi kuma ko tanta ma babu annabi Muhammad yayi duk da ban gani ba aka ce saboda me yace Allah ya jero annabawan gaba ɗaya hadda annabi Dawud goma sha takwas a jere hadda annabi Dawud sai kuma yace ulaiikal ladzina hadallahu fa bi hudahu muqtadi waɗannan sune wanda Allah ya shiryar kai riko da shiryar su yace ko ban gani ba annabi yayi da haka ni ma nayi ba inda za Allah cewa annabi yi kaza kuma yake tunda annabi Dawud ya sujada anan ko shakka babu annabi Muhammad yayi hadisin yana cikin bukhari saboda haka ga ma umarce mu kenan mu dora hannun dama kan na hagu wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce ya samu wani mutum yana sallah ya dora hannun hagu akan na dama a yamakon dama akan hagu dan taza'aha sai annabi cire hannun na hagu din daga dama wa wada al-yumna ala al-yusra sai ya mayar da dama akan hagu sallallahu alaihi wasallam wato kenan idan kaga mutum yana wada'u bai iya ba ko bai san hukuncin ba ya dora hagu akan dama sai ka cire sai ka mayar da dama akan ina akan hagu in ba za ku yi rigima ba in kuma za ku yi rigima sai ka bari sai ya kare sai sai ka masa bayani yadda al'amari yake ana sa dama ne akan hagu da yanzu yana sallah kaje ka sa kuma kai masa haka kaga ba zai yadda ba sosai sai dai kawai in ya ga cewa a wani babban malami ne an san shi ya shahara ana girmama shi ya zo masa wannan gyaran zai iya karba malamai da za su iya wannan a karba a wuraren da aka san su cikin jama'ar su cikin almajiran su cikin al'ummar su amma idan wanda da kun mutane ba zai gane ka bai san ka bai san nasiha kake masa ba kila ba zai fahimce ka da wuri ba an gane ku wani hadisi ahmad da abu dawud suka rawaito bi sanadin sahihi wato wannan na nuna a ɗora hannun dama a kan na hagu wannan shine sunna sannan kuma wada'uhuma ala sadari su biyun gaba ɗaya a ɗora su kan kirji kenan ba karkashin cibiya ba a kan kirji ba karkashin cibiya ba wa kana yada'u al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi wa amara bi dhalika ashaba wa kana ahyanan yaqbidu bil-yumna ala al-yusra وكان يضعهما على الصدر وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى النبي طول داما akan bayan tafinsa na hagu war rusghi da wuyan hannu shine ar rusghi shine kuma alku'u da muke ta alku'u aini kenan alku'u kenan wasaidi wato zira'i shine sa'i wato kenan annabi na tsora tafin dama a bayan tafin hagu da wuyan hannu da wani sashi na zira'i kenan wato tafinka na dama sai ka ɗora shi a daidai yadda zai shafi wani ɓangare na tafinka na hagu da wuyan hannu da kuma zira'i wato kenan kamar haka an fara ko idan ka sa tafin dama ka ɗora shi faɗinsa ya fara daga gindin yatsinka na hagu to shine zai bayar da damar in ka miƙe tafin sai ya rufe wuyan hannu har ya kan zira'i sai ka dora kan kirji wannan shine alwada'u a kan kirji wannan hadisi kuma abu dawud da imamun nasa'i da ibnu kuzaima suka roito da ibnu hibban wa amara bi zalika ashabahu kuma annabi ya umarci sahabbansa kaga shi ubangiji ya umarci shi kuma ya umarci sahabbansa kuma da kansa cewa ya umarci sahabbansa imam malik ya rawaito hadisin haka imam bukhari haka abu awana wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna ala al yusra wani lokacin kuma annabi na dankar wuyan hannun hagu da hannunsa na dama hannun dama sai ka danki wuyan hannun hagu da shi wato ka rike shi haka an gane ko yayi lamba da zaka ko lamba ta uku wannan hadisi imam an-nasa'i da daru qutni suka rawaito sai ma da wa fi hadha hadisi dalilun ala anna min as-sunnati al-qabd wannan hadisi na nuna mana sai qablu ma sunna ne kamar yadda wada'u ma yake sunna kuma wa fil hadith al-awwal al-wada'u hadisin farko na nuna wada'u kuma shi ma sunna ne fa kullun sunna kowannen su dai sunna ne wa amma al-jam'u bayna al-wada'i wal-qabdi الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة amma kokarin hada kafazu da waza'u lokaci guda kamar yadda waɗansu daga cikin malaman hanafiya suka yi a ƙarshen zamani malai ce wannan bid'a ne ko dai kai waza'u yadda muka bayyana shi da farko ko kai kafazu wanda muka bayyana shi da ƙarshe an gane ko to su yan hanafiya sai suka ce wai ka iya hada biyun lokaci guda shine sai kai yaya sai suka ce wai wai wuyan hannunka wai hannunka na dama sai ka danki wuyan hannun hagu babban dan yatsanka ka haɗe shi da dan autan dan yatsanka yatsun guda uku waɗannan da manuniya da ta tsakiya da mai bi mata sai ka mike su akan haka wai kayi waba'u da kabaru lokaci guda annan ga wahala ga kakale kuma ga ba lada malik ce fa bid'atu wa suratuhu kama zakaru surar yadda abin yake kamar yadda suka bayyana an yada'a yaminahu ala yasarihi akhidhar rusghaha bi khinsarihi wa ibhamihi al khinsar karshen dan yatsun nan wa ibhamihi babban wannan kenan wa basata al asabi as salasa sai kuma ya shimfida yan yatsun guda uku akan abin nan akan abin nan wato zira'in sa kenan كما في هاشية بن عابدين على الدر فلا تغتر بقول بقول بعض المتاخرين به مالك تلك دامو da fadin waɗansu daga cikin malaman karshen zamani da suka kawo wannan bid'a ne kawai wa kana yanha anil ikhtisari malaita annabi sallallahu ya kasance yana yin hani dangane da al ikhtisar fi salati a cikin sallah kashi zai fassara shi daga kasa ko lamba ta biyar huwa an yada yadahu ala khasiratihi shine mutum ya tsora hannunsa a kugunsa kamar fassarahu ba'du ruwat kamar yadda waɗansu daga cikin sashin malamai suka fassara kila da an samu masu yin wannan kenan amma yanzu hayi sallah ya dora abin akan kugunsa ya kame haka ai zai kila da yanzu ba mutane ba sa wannan amma da kila yi kina wa huwa salbu alladhi kana yanha anhu shine abin da ake kira as-salb wanda annabi ya kasance yana yin hani ga barin yin sa tun da can asali ina jin alamba ta hudu mun bar wani sashin wani abu ko hadisi da ya kawo ya zahu ma ala sadri kenan wannan hadisi imam abu dawud da ibnu khuzaimah suka rawaito shi wa ahmad wa abu shaykh fi tarikh isfahan وحسن أحد أحد أسانيده الترمذي إمام الترمذي يا إن كنت ونساكي كوياتي ونساكي نسند إن حديث وتصحيح وحسن ومعناه في الموطأ معنى حديث يروي في الموطأ والبخاري في صحيحه عند التأمل وقد فصلت القول في ترك هذا الحديث في أحكام الجنائز وأن حديثي مال يا مجانا في الله في الله نا أبن تسعة كلا أحكام الجنائز سيتي تنبيه وضعهما على الصدر هو الذي ثبت بالسنة dole waɗannan hannun dama kan nagu a kan kirji wannan shine abin da ya tabbata a sunna an gane ku wa khilafuhu duk abin da yake sabanin wannan imma da'ifun aw la asla lahu ko dai zanto hadisin da'ifi ne kamar hadisin da yake ana dora gargashin cibiya wannan da'ifi ne aw la asla lahu ko zanto ba da asali kwata kwata wa qad amila bi hadhihi sunna al imam ishaq ibn rahuya daga cikin manyan malaman da suka yi aiki da wannan sunna akwai imam ishaq ibn rahuya fa qala al-mirwazi fil masail su malaman hadisi suna ce masa ishaq ibn rahuya malaman fiqh kuma suna ce masa ishaq ibn rahawayhi amma dai ibn rahuya shine daidai فقال المروزي في المسائل imam al ya faɗa cikin almasar ya ce kana ishaq yutiru bina ishaq ya kasance yana yi mana wutiri wa yarfa yadayhi fil qanut fil qunut kuma yana daga hannunsa sama idan ya zo karatun al-qunut wa yaqnutu qabla ar-ruku'i kuma yana yin al-qunut ne kafin ya ruku'i wa yadau yadayhi ala sadayhi aw tahta sadayaini kuma idan ya zo yin sallah din yana daura hannayensa guda biyu yamma daidai kan nonansa ko ƙasa da nonansa kan kirji din da yake nan ala kulli halin dai kan kirji ne wa misluhu qawl qadi iyad al-maliki kamar kwatankwacin wannan ne kuma maganar qadi iyad al-maliki fi mustahabbatus salati inda ya magana game da mustahabbatus salat min kitabihi daga cikin littafin sa al-ilam sai ce mai wa wada'ul yumna ala zahir al-yusra inda an-nahri yace a ɗora hannun dama akan na hagu inda nahari bisa ga kirji ko da yake annahar galibi yakan zo a nan wurin daidai inda ake yanka dabba to amma sukan sawa kirji suna annahar shi ma to kaga ma har ma malikiya din shi wa qaribun minhu ma rawa abdullahi ibn ahmad fi masailihi kusa da wannan magana abinda Abdullahi dan gidan Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito a cikin masail dinsa kala yace ra'aitu abi idza salla na ga babana idan zai yi sallah wada yadayhi ihdahuma ala al-ukhra fawqa surrati wato yana dora hannayensa daya akan daya fawqa surrati sama da cibiya ba kasan cibiya ba kaga duk yana kawo mana malaman sunna da suka yi aiki da wannan hadisi kenan na wada uliyum na alal yusra ba wai sun kare ba ya kawo waɗanda suke kila ba ba shahararru bane sosai ko da ke ma Ahmad dai shahararre ne malam sai ka duba littafin riwayul galil karkashin hadisi na 353 ka ga karin bayani kenan wa alaikum assalam aha za ka ɗora na kan girji ka ɗora na haka ba wai a haka ba ya za ka kai haka kenan a haka ban gane ba eh eh yadda ya sauka fanta kullu ha mastata'tu idan ka samu sarri kai yadda yadda ya sauka a halin da ka samu kanka mutumin da yake sallah shi kada ya samu man da wanda yake cikin sahu sahun da ya cika ya haɗe ya samu man da wanda bai cika ya haɗe gurgudu yadda ka samu kanka irin wannan baka bayyana mutum wata sura ita kadai ka ce dole haka za ka yi shi yasa duk umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'atu mastata'atun kalmar mastata'atun din nan kaga ita za ta fayyace maka kwatantawa za ka yi kana sa ran haka annabi ba ba wai ɗari bisa ɗari za ka ce lallai tabbas haka ya yi umarni ka kwatanta umarnin amma ni da kai da mu da su ba wanda zai iya rantsuwa ya ce lalle yadda na yi dinnan daidai faɗin daidai yadda kaza daidai kaza haka ne annabi ya yi tsibkal asli zai iya yiwa amma mun san dai mun an same umarni wannan ku shi ake so fattakullaha mastata'tu ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu النظر إلى موضع السجود bayan ka yi kabbara ka ɗora hannun dama a kan hagu to kuma idan ka ina zai kalla yayin da za ka yi sallah an nazaru ila maudu sujudi kallo ana so ya zama kallonka za ka zura ido ne inda za ka ɗora goshi ke sujira wal khushu'u kuma ka samu khushu'i a cikin wannan tsayuwar taka shine natsuwa wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza salla fa'a fa'a ra'asahu idan yayi nufin yin sallah yayi kabbara ya shiga sallah fa'a fa'a ra'asahu yana dan sadda kansa wa rama bi basarihi nahwa al-ard idanunsa kuma sai ya rinka kallon kasa wannan hadisi imam al-baihaqi da hakim sun ruwaito ولل حديث الأول شاهد من حديث عشر من حديث من ba kudin shi bai kare ba walamma dakhala ka'bata yayin da annabi ya shiga cikin ka'aba yace ma khallafa basarahu mawdi'a sujudi ganinsa bai dauke shi daga inda zai tsora gocinsa ba dan da ya shiga cikin ka'aba yayi sallar nafila to wannan sallar da yayi suka ce ganinsa bai kautar da shi daga inda yake tsora gocinsa ba hatta kharaja minha har zuwa lokacin da ya fita sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga farkon zuwa inda muka sa Imam al-Bayhaqi da Hakim suka rawaito suka rawaito shi Hakim ya inganta shi Albani ce huwa kama qala wal hadith al-awwal min hadith ashrata min ashabihi sallallahu alaihi wa sallam rawahu ibn wal hadith al-awwal shahid min hadith ashrata min ashabihi fi sallallahu rawahu ibn asakir wanzur al-irwa tanbihun fadakarwa malaki fi hadain al-hadithain a cikin waɗannan hadisai guda biyu na farko da yake nuna idan annabi ya sallah yana sadda kansa kasa dan ya rinka kallon kasa na biyu da yake nuna bai dauke idansa ba daga inda zai sujada waɗannan hadisai guda biyu a cikin su akwai nuni bisa ga cewa anna sunnata an yarmiya bi basarihi ila mawdu'i sujudihi min al-ard sunna a cikin sallah yayin da kake tsaye idan ka rinka kallon inda zaka dora gocinka fa ma yaf'aluhu ba'dul musallin abinda wani sashi na masu sallah suke aikatawa min taghmizul aynain fi salah na rinsa idanu cikin sallah fa huwa tawarru'un bari yace wannan wani wara'u ne mara asali wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadan sai su rantsa idan su a cikin sallah sai ba haka aka ce kai ba ka buɗe ka amma ka rinka kallon inda zaka dora goshinka tawarru ai daga alwara'u ne gudun duniya wai na nuna kamar shi mai tawadu ne ko mai kaskantar da kai babu shi asali babu shi cewa ka rinsa ido babu shi a cikin sallah to ka ji wani malami ce kiristan suke a ciki shi yasa malam da karshe cewa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam to amma akwai waɗansu daga cikin sashi na malaman malikiya ko an ce mafiya yawan su suka ce za ka zura idan ka ne kawai ga gabas in gabas kawai za ka me wajen ko suka ce Allah ya ce wa min haisu karanta fa walli waje haka shattar al-masjid haram aka ce ai ta aka kallaci ka'aba in kana ganin ta in baka kallanta ka kallaci inda take su ma dai wannan duk ya saba ma yadda hadisi yake yadda hadisi yake ka kalle na yawwa inda za ka ɗora goshinka wannan shine dace da sunna shine hadisi ya tabbata kai وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai dace ba a cikin daki a samu wani abin da zai shigaltar da mai sallah wannan hadisi riwayan Abu Dawud da Amr kenan abin da zai shigaltar da mai sallah kuwa musamman hotuna waɗanda suke manya manya in ma na mutum da matarsa in ma na 'ya'yansa in ma na kawaye in ma na menene dama dai ajiye su su haramun ne ajiye su haramun ne kafa inda haramcin zai fi girma ga wanda suka jirgirce su a ɗaki kenan kuma ko a falon zama bai dace ba a cikin ɗaki a samu a wani abin da zai shigar da mai sallah banda hoto ko labule fai kawa da yawa kada ka yi shi samfuri ɗaya da ka yi shi mai wani fulawoyi wanda zai ɗauki abin nan ko labule ya sai kawa da yawa shi ma bai kamata ba zai shigaltar da kai cikin sallah za ku ga hadisan da suke nuna haka ko a nan ko a wajen su ta tafan wata rana wannan hadisi da ke cewa bai dace ba samu wani abin da zai shigaltar da mai sallah abu dawud da ahmad suka rawaito shi wa kana yanha an rafa'il basari ila sama'i annabi ya kasance yana hana mutum daga ganinsa zuwa sama lokacin da yake cikin sallah imam al-bukhari da abu da suka rawaito wa yu'akkidu fi nahyi yana karfafawa wajen hani din hatta qala har yace la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilayhim yace lalle mutanen da suke daga idan su zuwa sama a cikin sallah su daina ko kuma ganin su ba zai sace komo musu ba kaga wato razali kenan annabi ke yi kamar akwai wani wa'idi da annabi ke yi cewa mutane su daina haka ko kuma a hana su gani ganin su ba zai koma musu ba wa fi riwaya a wata riwaya ta aula tukhfafanna absaruhum ko a dauke ganin idan su su daina ko a dauke ganin idan su wannan hadisin bukhari da muslim kenan suka rawaito shi wa fi hadisin akhar فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وقال أيضا عن التلفت اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه a wani hadisin daban annabi ce fa za sallaitum fala talta idan kun yi sallah kada ku yi waiwaye abinda ake kira da iltifat a larabce shine ganin ka ka juyar da shi zuwa ga damanka ko da hagu ɗinka ba wai sai ka juya da dukkan jikinka ba an gane ko iltifat in ka kalli damanka iltifat ne in ka kalli hagun ɗinka iltifat ne to ballantana kuma ka juya baya ainihin babu aula dan kar ku ɗauka waiwaye yana nufin wai sai ka juyo baya ka kalli can baya ba haka yake nufi ba a larabci al-iltifat annabi ce fala taltafitu ku daina kallon dama ko hagu ku daina kallon sama ku daina kallon gaba ku kalli inda za ku ɗora goshin ku fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdi ubangiji ta'ala yana sanya fuskarsa ga fuskar bawansa fi salatihi yayin da bawa ke cikin sallah ma lam yaltafit matukar ba wannan bai kalli wani waje ba da ya kalli wani waje kuma sai Allah ya kauda ya kyale shi kenan wa qala aidan an talaffuti haka manzon Allah ya faɗa wannan hadisi da makaranto yanzu Imam al-Bukhari a Imam at-Tirmidhi da Hakim suka rawaito shi wa qala aidan an talaffuti haka annabi ya faɗa dangane da abin da ake kira at-talaffut wato waiwaye din yace ikhtilafun yakhtalisuhu shaytanu min salat al-abd wata waftati da shaytan ke wafta daga cikin ya gudu wani abu cikin sallar ka sakamakon yin wannan waiwaye din an gane ko ikhtilafun yakhtalisuhu shaytanu min salat al-abd wani abu ne sai dan ke wawala cikin gurgudan abin da ya dauke maka hankali gurgudan yadda ya rage ma falalan da ya kamata ka samu a cikin wannan sallah gurgudan yadda ka mayar da hankali gurgudan yadda kuma za ka samu karin falala cikin sallan ka kenan wannan hadisi Imam Bukhari da Abu Dawud suka rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam a hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi ya ce la yazalu Allah muqbilan ala al-abdi fi salatihi Allah ba zai gushe ba yana mai fuskantar bawa cikin sallarsa malam yaltafit matukar bawa din bai kawar da kai ba fa'iza farafa wajahu idan bawa ya kautar da fuskarsa daga inda annabi ya ce ya sa fuskar tasa din in sarafa anhu sai Allah ya kautar da tasa sai Allah ya kautar da fuskarsa gabarin bawa to wannan hadisi yana cikin hadisin da ke nuna sifatin Allah ta'ala siffofin Allah dukkan siffofin Allah ma'aunin su ɗaya ne ma'aunin su ɗaya ne za ka ɗora su a kan sikelin laisa ka mislihi shay yanzu idan na ce ina fuskantar ka fuskata tana fuskantar taka lalle ne ta so ina gabanka gani da ka to amma a irin wannan tsarin ne Allah ke fuskantar bawa a'a don saboda fuskantar Allah ga bawa ta sha bamban da fuskantar bawa zuwa ga bawa dan uwansa fuskantar bawa zuwa ga bawa dan uwansa wannan amalul makhluqin aiki ne na ababen halitta amma fuskantar Allah zuwa ga bawa wannan amalul khaliq aiki ne na mahalicci shi ne Allah Allah ko baya kashe ne da halittunsa cikin kowane irin abu. Wa alaikum salam. Eh? Karkace zai zo gabansa lokacin da bawa ya tafi jinsin ihram ya kalli gabas ganin sa na kallon in ya tsara goshin sa yana mai fuskantar alƙibla ganin sa na kallon in ya tsara goshin sa yayi duk abin da annabi ke ubangiji na fuskantar sa a wani ne yake fuskantar sa Allahu a'lam wace irin fuskantar ce Allahu a'lam fuskantar ce ta fuskar lada annabi bai ce haka ba da haka mu ba za mu ce haka ba fuskantar ce ta fuskar rahama annabi bai ce haka ba da haka mu ba za mu ce haka ba Allah na fuskantar sa dole mu daina fuskantar sa fuskantar nan ba mu san ko ta iya ba fadin cewa ka zane ya zama kari cikin nasu cikin jira ka fahimta da kyau wannan shi ne abin da ya kamata kowa ya kudurci duk abin da ya shafi siffofin Allah za ka yi imani da su ne gurgurdan yadda nasu ya zo da su kar ka kamanta Allah da halittu sai ka shiga cikin al-mushabbiha masu kamanta Allah da wani kar ka kawatar da ma'anar nasu ka kawo sabuwa sai ka shiga cikin al-mu'attila kar ka tawili sai ka shiga cikin al-mu'awwila ka kawo sabuwar ma'ana al-mu'awwila kenan ka ce kai nasu ma gaba ɗaya baya da ma'ana kuma ka zama cikin al-mu'attila dukkan su waɗannan ƙungiyoyi na yan bid'a shi yasa shekul islam ibn taymiyyah ke cewa al-kalamu istifat فرع عن الكلام في الذات الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ما قيل في الذات هو الذي بعينه يقال في الصفات wato magana game da sufofin Allah rufe ne na magana game da zatin Allah abin da ka faɗa game da zatin Allah shi ne za ka faɗa game da sufofin Allah me yake nufi da wannan abin nufi da wannan da wanda suka yi imani da sufofin Allah da yan bid'ar da suka rufe da wanda suka yi tawili sun yi ittifaki wuri guda shi ne cewa Allah yana da zati ba wanda yake babu zati haka ne ko ba haka ne tunda sun yi yana da zati kuma sun yi dabil adama ma yana da zati dutse yana da zati idan ka tambaye su zatin Allah daidai yake da zatin halittunsa za su ce zatin Allah ya sabon wanda ne ha sai su da wahidin fi zatihi la safiha lahu haka suke cewa wahidin fi zatihi la safiha lahu kadai kace ne cikin zatin sa ba ya da kama to tun da ya kadai ta zatin sa ba irin na halittu bane to sai sun fasa kuma ta zama ta halittu ba zai yi duka tun da zatin sa ya sabon wanda na halittu sai fasa mata za ta samu mana shi kenan ka ga magana game da siffofi rufe ne na magana game da ni za su ce abin da ka faɗa sun ce za ka faɗa nan gurin idan mutum ne za ce za ki to sai ka ce eh to dole kai za ku da siffofi sai ce a wa idan mun ce na da siffofi mun ce na da hannu mun ce na da kafa mun ce na da ido wannan mun kamanta su da bayi sai mu ce da kace yana da zafi ma ai ka kamanta shi da bayi dan bayi ma suna da zafi dan adam yana da zafi kururuwa tana da zafi kunguzu ma tana da zafi buzuzu yana da zafi zaki doki alfadari dutse duk suna da ne zafi suka ce to ai zai so da kai zafin Allah ya sha bamban da zafin to sai ka ce da shi to ni ma na yarda siffofin Allah sun sha bamban da nasu ba shi kenan ba in ko yace a'a shi ya yi zafi bai yi siffofi ba to ya yi tufka da wawara don ba wanda za a yi a duniya a samu da zafin da ba yi da sifa duk duniya ba za ta iya samun zafin da ba da sifa ba duk zafi dole ya samu sifa sifa ta kasance wasa samun ne wannan mene ne sifa ce kasancewarsa mai girma ko tsaka tsakiya ko ɗan ƙarami wannan mene ne sifa ce kasancewarsa tsaki ko fari ko ja wannan mene ne sifa kasancewarsa mai tauri ko mai laushi wannan menene duk saman muku a duniya ya samu ɗaya daga cikin sufofin nan duk saman muku a duniya ya samu ɗaya daga cikin sufofin nan matukar za ka tabbatar da Allah dole ka bazu sufa in ko ka tabbatar da Allah babu sufa wato kace ka bi za ki da kadar sufofi ba to sana kafta ka yi sana ku cikin maganganun ka ka zama tun kada yawa ba ka san ma me kake ba kawai dan da zai taɓa yiwuwa ba a duniyar masu hankali a samu zatin da ba ta da su ba a duniyar masu hankali fi duniyar ukala ba yiwuwa a samu zatin mujarra da kuma ana sifat layi dole kai da zatin nan tana sifa sai dai kawai sifar ka fita ga wannan ne yadda zatin ita wata dole ko ne sifar ta kawo shi yasa abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sifofi ko manzon Allah ya tabbatar masa na sifofi abin da ke wajibi a kan ka kai mummuni ka yi imani da wannan siffofin da Allah zai kansa idan aka tambaye ka menene wato ainihin yadda wannan siffofin suke hakikanin su ko ka ce yadda ban san hakikanin za su ba ba ya yiwa in san hakikanin ne yanzu ka san dan adam dan wanka ka san biri dan adam yana da hannu biri ma yana da hannu idan aka je aka yanko hannun dan adam aka yanko hannun biri aka aka ce wannan menene zaka ce bi hannu idan aka naka da biri ma aka ce wannan menene zaka ce bi hannu to aka aka ce bai ce mana wannan hannun menene wannan hannun bai zaka yi dana ko zaka ne za ka ne wannan da adam za ka ne wannan ne da biri saboda ne ka san zatin dan adam da haka idan ka samu wata sifa ta zaka iya gani ka san zatin biri da haka aka baka wata sifa ta za ka iya gani amma ka san zafin Allah to sai za ka gani sifar sa to ballan da zaka kuma ta kika ce idan an ce Allah na da kaza sai ka ce daidai ki da dan adam to yanzu kuma idan ka zo da hannun dan adam kuma ka zo da hannun biri sai kuma ka nuna ka ce wannan da kuke gani hannayen zaidu ne wannan na hagu wannan na dama jama'a za su yarda za su a wannan daban-daban saboda sun san zatin zaidu ya sha wannan nabi da na guri don haka da aka ce aka ɗaga hannun guri aka ce hannun zaidu ne da mutane sun yi inkari sai aka ɗaga hannun ɗan adam kuma aka ce wannan na guri ne da mutane sun yi inkari to ta yaya ne kuma za a faɗo wata sifa ta Allah sai ka ce lalle an siffanta Allah ɗan adam yanzu kai da ka ce an siffanta Allah ɗan adam kai ne ka faɗa cikin wawo cikin rami na bid'a wanda sai ta ɗi su misali Allah ne ya ce ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya yace kai iblis ya hana kai sujuda ga wanda na halicce shi da hannaye na Allah ya tabbatar da hannu ya tabbatar lima khalaqatu bi yadayya nizar annabi adam kenan duk cikin bil adama ba wanda Allah ya halitta da hannayensa biyu sai shi amma sauran bil adama gaba ɗaya Allah ya halitta su kawai da kun teku annabi adam ne kawai aka halitta da hannaye ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ya nuna da hannaye nawa biyu yace bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha sai da kace wannan ba hannaye bane ba kudura sai muka ce saboda ne sai kace ai da aka tabbatar masa da hannu an kamanta shi dan adam kenan sai muke yanzu kai ne mai laifin kamanta Allah dan adam amma kace ki umar wani kai ne ka kamanta shi cikin zuciyarka da yace kaza sai saboda dole ka sai ka fahimto kaza sai kaga kuma kai kokarin kuma ka ce ba hakan bane ba kuma kaza ne zuciyarka ta dauka sai ka fassara nufin Qur'ani da ita kun gane inda yan bid'a suka fada to wannan shine rabin da dukkan mutum wanda da sun suka yi da zai tafi kansa waɗansu kuma suna yin wata dabara wannan har a cikin ahlus sunna wanda ba su karanta tauhidi ba za ka suna wannan kuma suna ganin wa hum yahsabuna annahum yuqinuna sunna shine sai zo idan aka tambaye su ma ma malaka an tudun wa khalaqatu bi yadayhi sai ce to nan gurin da Allah ya ce hannu amma dai wannan dai ba dai hannu bane wani abin da ne daban ni dai ban san ko me ba amma ba hannu bane mu fawira ke nan wani ya sallama wa ja'a rabbuka min rabbikum Allah zai zo amma ka dai kai ba dai zuwa bane ba dai wani abin ne dai daban amma ba zuwa bane kaga shi bai tawili ba amma ya me da tawili al-mufawwida ke masu sallama su sun sallama to su duk sai suka ɗauki ayoyin da suke magana game da sifofin Allah sai suka ce wannan ayoyin suna cikin mutashabihat منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات sai suka ce wannan mutashabihat ba wanda ya san ma'anarsa a duniya sai mutum kuma sun faɗa su mutu gida sun fahimta da gogo kala sun san ma'anar a larabci duk balarabe ya san ma'anar alyadu da an ce me yadda amma hakikatu ne da ne bai sani ba don yanzu idan na ce kawo mun hannu a duniya waye zai ce da hannu ba yanzu ya rike dole ka yi tambaya sai hannun ne saboda hannaye suna sa bambam gargadon yadda zafi ya sa bambam wannan a duniyar masu hankali ya tabi kawo mun kafa akwai wanda bai san kafa ba idan na ba ka stop a cikin blackboard na ce zana mun kafa zana mun hannu zana mun fuska zana mun kunne ai ka san hannu kafa kunne hanci duk ka san wannan ya rike ka tambaye ni hannun ne ko kafar ne ko kunnen ne idan na fayyace gwargwadon sanin ka da zakin gwargwadon yadda za ka yi gana da haka bane ba a ce hannu yana da fara ke sai dai tantance yaya yake sai in ka san zakin sannan ka san yadda hannu yake amma dole ka dai akwai tun da ake akwai to ubangiji ya tabbatar akwai suna da hannu sanin ya yake babu wanda ya sai sani irin na dan adam ne a a ne su tun sun sai irin na wata halitta ne a a ne su tun sun sai tun da zatin sa ba na dan adam bane haka sassan sa ba na dan adam bane kenan sai sa da imamu malik lokacin da dan bid'a ne ya shigo ya ce an ce Allah ya yi istiwa kai fa sawa sai malik ya ce al-istiwa ma'lum والخير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إجابة yace duk inda aka ɗauki suwa'i wani ya daidaita yace duk suwa'i sanannen abu ne kalmar daidaituwa ba haka wani ba sai dai daidaituwarka da tawa da tawan ta isa babban daga wani zuwa wani gwargwadon yadda ka san wannan abin da aka ce ya daidaita gwargwadon yadda za ka ba shi wata irin daidaita din to idan yin ta labar kasan zafin ka ba ta yaya za ka yi kasan daidaita ka amma ya ba ka labarin yadda zai kuma kuka yin jari amma ya yaya daidaita ni biyo kan wa alaikum salam sai ka ce da shi kalmar ar-rahman da Allah ce ar-rahman ala al-arsh istawa in tana nuna zati ne ko tana nuna sifa ba tare da zati ba zai yi shiru yadda kai ma kai shiru yanzu wa hukka laka an taskus annahu laysa indaka jawab wa hukka lahu an yaskus annahu laysa indahu jawab yayin da aka ce ar-rahman wannan kalmar tana gaskatuwa akan sifofi ne kadai ko akan zafi kadai banda sifofi ko kuma akan duka biyu zafi tare da sifa zafi tare da sifa wannan shine duniyar lugar larabci duniyar shari'a duniyar masu hankali ke da to me kuma sai an faɗi zafi sai ka tambaye shi sunanka Musa zai ce to je ka je kasuwa ko je ka je ofis lokacin da ka je kasuwa da siffofin ka je na kasancewar ka dogo ko ka jere ko baki ka bar zatin a gida ko da zatin ka zai ka bar siffofin a gida ko da duka biyun ka zai to abin da ya faɗa shi za mu faɗa masa to sai mu ce abin nan da ka faɗa shi ne an farka kan nan wai zai ce wa Allah ne yake akan al'arshi to ya daidaita ne da zatin sa ko kuma da ne wai ka ga har mutum da wannan tambayar sai ka da shi ne ya kalmar ar-rahman take nufi za ki kadai ko da sufofi akwai masu tambayar cewa idan ka sai ya daidaita kan al'arfi to kafin ya halitta al'arfin a ina yake to duk an duk irin wannan tambayar kanta bid'a ce to abinda za ka sai mata bai ba mu labari ba cikin qur'ani ko cikin hadisi cewa a ina yake kafin ya halitta al'arfi da ya faɗa da mun faɗa tun da bai faɗa ba ku sani ba mun yadda al'arfi makhluk ne kafin Allah ya halitta shi a ina yake oho dan Allah bai faɗa ba cikin qur'ani ko cikin hadisi kai in ka sani kawo hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu lana kaga wannan sai ya sa an sarni bayar ba inda abinda ubangiji ta'ala ya riga ya faɗa shi za ka faɗa abinda ya faɗa ko za ka sun kan bawa ba za mu furta ba cewa ga inda yake kafin ya halitta al'adu saboda mu yace wala ta kafa malai saraka wannan da nasu da aka tambaya annabi game da tashin kiyama da bai sun gudun sun mal mas'ulu anha ya alama min as-sa'i to wannan ne farau kenan ba shi ne farau ba shi ne farau ba annabawa kan su wani abu ne ilimi na fa kowa gare lokacin da aka tambaya annabi Musa wa ya ji ilimi sai shi ne wani ilimi da Allah ya tura su neman ilimi sabo a wajen wani malamin da bai shiri ba shine wa annabi kadar kuma yana cikin duniya da yana cikin duniyar da annan Musa ke yana da wani bangare da ilimin da annan Musa ba amma ga shi annan Musa bai san da kadir ba wannan shi nuna annabawa ba san gairu ba kamar da aka tambaya annabi ya shi za ta kiyama yace mal mas'ulu an hadi alama min sa'il wannan shi nuna annabawa ma ba su san gairu ba kamar yadda annabi Sulaiman tare da dukkan mulkin da aka ba shi na mutane da aljanu da tsuntsaye wa usira li Sulaiman juluduhu من الجن والإنس والطير فهم يوزعون كلها ما يتم تكفي حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضحك إيه ده يا يا جماعة من كلها tana faɗa ma danginta ku shiga ku tsawo cikin ramu ga Sulaiman ne da rundunar ta kaskasa shi da ya bi sai ya yi dariya ita rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين bayan ya zauna a fada sai yake duba da waye yazo da waye bai zo ba ya duba yan adam yan fada da sun zo aljanu da sun zo rukuni rukuni da sun zo sai bincika kuma duniyar sun tsaye sai da babu alhuda huda wa tafakkada sayra fa qala ma li la ara alhuda huda am kana min alghaibin me ya faru da zo ba لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ومكث غير بديل سيجا الهدهد يزو فقال أحدت بما لم تجد به كما تعرف أنت بكسني بقى لا يأتي ما تعرف أنت بكسني بقى وجئتك من سبأ بنبأ يقين ينزل بكل سبأ أنا زمك دون العباري ليكي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هذا يسمى سنة ملكية تقول أم ذات دكا وتدونيا مسلاكي تكي سو سنة بإنسا أنا ما دوني ما وجدت جدا سروتا بطن جدا سروتا annabi Sulaiman bai san wannan baka ba haka dai ba shi labari wannan annabi ba san dai ba ba ka nan ba ko kuma dan mu zama abu zai zama abun nan sun zama rigima menene na me ya na kasan ka dan baka san wani abu ba kamalar bani adam yanzu to dama ya da wani abu ba wai zan ya san kowa waye shi ya san wani ya san komai da komai wani da haka duk abin da Allah bai ba da labari ba sai ka kame bakin ka abin da ya ba da labari kuma sai ka faɗa kamar yadda yake kar kai karin jini kar kai azarbabi saboda haka wannan hadisi la ya zalu Allah muqbilan ala al-abd fi salatihi ma lam yaltafi haka yake fa idza sarafa yadahu in sarafa anhu wannan na nuna ubangiji na fuskantar bawa lokacin da bawa ke cikin sallah sai wannan ke nuna falalan sallah cikin ibadoji ibadar da in kana yin ta Allah na fuskantar ka amma da zaran ka waye cikin sallar kuma to sai Allah ya rabu da kai wannan fuskanta yaya kake Allah ne ya kan fuskanta kuma ba hujja ba ne ba kuma dai na yan bid'a da suke ta wai sai suka hujja da wannan hadisin su ce wannan ya nuna Allah na ko'ina da zatinsa saboda me wai saboda yana mai fuskantar masallaci kun fahimta da kyau sai su kuma masallaci ga wani na sallah nan ga wani na a wata unguwa ga wani na a wani gari ga wani a wata kasa daban yana nuna Allah na ko'ina da zatinsa sai mu ce abin da ya gadar muku da wannan fahimtar mummunar aqidan ku na cewa fuskantar da Allah ke wa bawa lokacin da yake cikin sallah ita ce irin fuskantar da ni zan yi masa ko kai kai mun kun kamanta Allah da wani shi yasa kuka baki wannan amma da mun kyale su a fuskanta wanda ba mu santa ba shikenan yanzu rana idan ta fito suna fuskantar kowa cikin mu amma za su tuna tare da mu amma ko wanda zai ce ba ka da dinda ko zafin ta ba mota idan ya fito da dare na tare da kowa ka shiga cikin mota da ganin zaka Abuja daga yin sallan magariba in dai wata ya fito dan dan yana tare da kai har ka je Abuja duk inda ka tafi a duniya ka shiga jirgin sama kai tafi a kasa ka tafi a kan da ke ka kwanta kuma jirgin yana tare da kai halitta ne cikin halittun Allah kasancewa sai na tare da kai ya nuna dole zakin sa na tare da kai kasancewa sai ya haska ya haska maka gaba ya nuna yana tare da kai zakin sa kenan اللهم امين ونهى عن صلاة عن نقرة كنقرة الديك وإكعاء كإكعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب annabi ya hana ababe guda uku a cikin sallah an nukuratin da nukuratin dik ya hana koto irin koton zakara cikin sallah Allahu akbar Allahu akbar wa ista'in ka ista'il kalbi ya hana gurfane irin gurfanan wato kare wal sifatin kal sifatin sa'alabi ya hana waiwaye kamar waiwaye irin na dila wato shi dila cikin halittu cikin dabbobi ce fa kowa yawan waiwaye saboda wayansa da yaudararsa to ba a son kai kawai wai cikin sallah waɗannan ababai duk annabi ya hana su wannan hadisi kuma Ahmad da Abu Ya'la suka rawaito shi وكان صلى الله عليه وسلم يقول النبي يا كسنتينا سوى صل صلاة مودع كأنك تراه كي صلى كمر صلى ميزان كوانا كمر كان غنم أبنجدي فإن كنت لا تراه فإنه يراك إن باك غنم سينا غنمك وانا حديث لي إن كنتكي ويقول النبي أنا سوى ما من امرئ تعذره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله النبي صلى الله عليه وسلم باب wani mutum da sallah za ta halarto lokacin ta yazo sai ya kyautata alwalarta ya kyautata khushu'i kaskantar da kada ake bukata cikin ta ya kyautata ruku'in da ake so cikin ta illa kanat kaffaratan lima qablaha fa sai sallan ta zanto kaffara na duk abin da ya na kananan zanubai kafin ta ما لم يؤت كبيرة ما تكر في أي كتوة كبيرة با وذلك الشهر كله وانا يكا في زمن يجب ينسى وانا حديثي ما مسلم يروتو كيا كلنا ثم مكارف ثاني إن دبا كسكولا فسراني با وقد صلى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلانا يا صلى في خميسة لها أعلام أتكن ون خميسة خميسة على ربتي shi ne babban mayafin da za ka iya rufe jikinka da shi ka yi sallah kamar ka samu gwado babba fi khamisatin laha a'lam a cikin wani babban mayafi laha a'lam wanda yana da zanuka cikinsa yana da zane jikinsa ko launuka fa nazara ila a'lamiha nazaratan sai annabi rufe kallon wannan zane kamar so daya fa lamman sarafa yayin da ya kammala sallarsa qala sai ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jamin ku mayar da wannan rigar tawa ko wannan mayafin na zuwa ga Abu Jaham wa tuni bi ambijaniyati Abi Jaham ku kawo mun ambijaniya din sa ambijaniya din Abu Jaham kuma shine wani mayafi wanda yake mai kaushi an gane ko wancan kuma a khamisa mayafi ne amma na alfarma mai laushi sosai da akwai zane wannan kuma mayafi ne ba na alfarma ba da kaushi jikinsa sai dai zai wadatar da rufe jiki sai ce ku kai wa abu jaham wannan mai kyan ku kawo min mai kaushin fa innaha alhatni anifan an salati dan wannan rigar ta farko din ko wancan bayanin na farko din ya tagalar da ni gaban sallata wato yana kallon yadon su mai launuka ko yana ganin rigarsa mai ado ko yana ganin wani launi jikin sa har ya tagalar da shi sai ga mafi kyau ya rabu da rigar gaba ɗaya ya huta sallallahu alaihi wasallam وفي رواية أو رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة na kalli wannan zanen da ke jikin wannan riga ne cikin sallah fa kada ya fitinu ni saula kire ya fitine ni fa kada ya fitinu ni ya kusa ya fitine ni wato ya kusanci fitinarsa amma bai riga ya fitine ba saboda kada kun san tana cikin abu halin mukaraba wannan hadisi bukari da muslim da imam malik suka roƙe shi wannan riga aka ce dama san Abu Jahal ne ya ba su kyauta da aka sai mayar mata ita sai a ba shi wata shi yasa waɗansu malaman ke cewa kenan idan mutum ya ba ta kyautar abu kuma ka iya cewa ya canja maka da wuri ka aika da wancan ka ce na fi son dai ka bani wancan ɗayan amma ɗayan suka ce a'a abin da zaka nema haka sai in wanda zaka nema na biyun bai kai darajar na farko ba tunda wanda annabi ya nema na biyun bai kai darajar na farko ba wa kana li aisha tasawbun fihi tasawir mamdudun ila tahwa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana da wani tufafi a jikinsa akwai zanuka tasawir yana nufin zanuka ko ka ce hotuna duk zai ɗauki wannan ma'ana mamdudun ila sahawa an miƙar da shi ko an rataya shi an sargafa shi ila sahawa ya zuwa ga sahawa abin da ake nufi da sahawa ya fasara shi a kasa yace baitun sayyirun munhadirun fil ardi qalilan tajihun bil mukhadda wal khizana wato wata kalmar dukka ce ake yin tafiya sahawa to sai ta sa ko jikin bango ta kawo jikin bangon da wani tsalle ko kamar irin kilishin nan da mata ke sa cikin bango to ya ado da tsakanin nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi sai annabi ya kasance yana fuskantar wannan ba labule ko wannan tufafi lokacin da yake yin sallah fa qala sai annabi ya akhirihi anni ce cire wannan kilishin daga inda alkibla take akhiri ne a cikin littafi kai maka akar biyu ne to akhiri ne a cikin littafi akhirihi anni idan ma ce akhirji ne ai larabcin ba zai abin nan ba zai ta'adi da an أخريه عني فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي النبي أخريه عني wato ki jinkirtar da wannan tufafi ma'ana cire shi daga nan inda yake fa innahu la tazalu tasawiruhu domin zanen da ke jikinsa ba su guce ba ta arzuli suna bujiro min fi salati a cikin sallata daga kasa malaka wani hadisi imamu bukhari da muslim da abu awana suka rawaito yace wa inna ma lam ya'mur sallallahu alaihi wa sallam bi naz'i at-tasawir wa hadkiha wa iktafa bi tanhiyatiha li'annaha wallahu alam lan takun min zawat al-arwah annabi bai yi umarni ba cewa a cire abin gaba ɗayansa ko a yayyaga shi sai ce kawai a nisantar da shi daga inda alƙibla take saboda mai li'annaha dan su wannan hotuna yace lam takun min zawat al-arwah ba hotuna ne na abin da yake da zafi ba abin da yake da rai ba ba hotuna ne abin da yake da rai ba wato kamar kilishi ne a jiki da fulawoyi ko hoton gida ko hoton bishiyoyi ko hoton ruwa ko dutse kaga irin wannan hoton ya halatta ka ajiye shi gida hoton da aka hana ka ajiye hoton abu mai rai kamar dan adam ko dabba ko tsuntsu ko kifi ko menene mai rai ba shi halatta ka ajiye amma dukkan dangin ababen da ba masu rai ba hoton sa dan ka ajiye wannan babu laifi a da haka annabi bai ce ta cire shi gaba ɗaya ba ta akhirihi wato ta janye shi daga inda alkibla take an fahimta ko wato kenan ko da hoto na abu ne wanda yake ba mai rai ba bai dace ba ta ce inda alkibla take ana sallah saboda kar ya dauki hankalinka ya hana ka kallon inda aka ce ka kalla cikin sallah ka rinka kallon wannan abu kun fahimta da kyau yace kama huwa fi iddatu riwayat wannan shi da abin da zai fahimta cikin da yawa daga cikin riwayoyi su sahihaini a cikin bukhari da muslim wa man sha'a tawassu'a fi hadha falyarji fatal bari wanda ke son ya fata da bincike kan wannan matsala ya zuwa fatal bari jini na goma shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya wa ghayatul maram da fi takrij ahadith al-halal haram da kuma shi littafin ta kalbanin da suna ghayatul haram fi takrij ahadith al-halal wal haram أقول الكاتب الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية لدكتور يوسف القرطاوي الباني يا كرم الكاتب da ya fayyace hadisan da ke ciki in za ta ya bayyana da yake kuma ya bayyana sai ya sa masa suna gayatul maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram وكان يقول لا صلاة بهبرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana cewa babu sallah bi hadarati ta'amin idan an kawo abu idan an kawo abin ta yi girke to kuma ga lokacin sallah yayi mafi kyau a ci abinci a koshi sannan sai a yi sallah dan kada hankali ya rabu biyu wala huwa yudafiruhu al-akhbathani sannan babu sallah yayin da shi mai yin sallar ya kasance abu guda biyu na kokarin tunkudansa ko ɗaya daga cikin biyu na kokarin tunkudansa kamar bayan gida ko bawali yana jin bawali ba maganin yin sallah sai a je a yi bawali a nutsai kuma a zuwa alwala sannan a yi sallah ko ana jin bayan gida to babu sallah sai a je a gama da wannan sannan a zuwa alwala sannan a zuwa a yi sallah wato duk wannan ana hana ka ababen da aka san za su cire maka hankalinka daga cikin sallah din don ka samu tara hankali cikin sallah wannan hadisi bukhari da muslim da ibn abi shayba suka rawaito shi muke ganin sai mu dakata a nan kuma lokacin da ya rage kila da minti biyar da lokacin karatu da haka tamboyi za su mutu yan kadan yau tunda mun cinye sa karatu wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah kaji kiyo dan an sa su don don ne kuke sai ai ce ne hukuncin jin musulunci sallah ni ne na zo shayi na samu liman a rakawoyi guda biyun karshe ya zan yi irama kuma da an sajin su a nan gudu da sauran da yawan maganganu dai ga sanan gudun ba da ya tafi hukuya kan wannan tambayoyin ne sai kawai mu dan biyu ɗauki daidai mu an samu wuce da kuma waɗanda su kuma za su ga an faɗa abu sai to ya kuma ake aure kaza wannan tambayar ta fi ban haushi ba wai sai a ce to kaza an ce mun ga an ce kaza gida ne to me yasa ake aure kaza to dan ana aure kaza sai a ce gida ne ko kuwa wannan kuma yake cewa wai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Ka'aba ya sallata ina fuskanta Ka'aba ya fuskanta idan ka shiga cikin Ka'aba duk inda ka ga dama za ka kalla kai sallata duk inda ka ga dama wannan kuma yake cewa wani su suna yin kabalu a cikin sallan nafila amma ba ta yi cikin farilla me hujjar su ba su da wata hujja inda ta fuskan nassi ne daga Allah ko manzon sa to babu su wannan kuma yake cewa wai bayan sallah mutum zai iya yin tasbihi goma goma wai ya halatta kai subhanallah goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma ya halatta akwai hadisi akan haka hadisi ne kuma ingantacce in ka ga dama kai 33 uku in ka ga dama kai goma goma in ka ga dama kai 25 biyar ko wanda kai yayi wannan kuma ya ce yana bukatar yan uwa da suka sa addu'a yarsa Allah ba ta miji na gari yasa dukkan mata musulmi Allah ba ta mazaje na gari wannan kuma yake cewa idan liman ya hau kan mimbari ya hudu ba mimbarin ya kasance bai kai tsawon taki biyu ba a bai kai tsawon taki uku ba biyu ne hudu bar ta yi ta yi mana wannan kuma kin akwai waɗanda suke yin jinkiri cikin tsayawa har liman ya rukuyi ya dago su kuma suna tsaye ba su karasa karatu ba ko kuma liman suna cikin su gida har liman ya miƙe tsaye ba tare da sun yi tashi sun bi liman ba mai hukuncin su wannan ya saba a suna aikin da suke idan liman ya rukuyi ko ba kammala karatu ba gwagwada abin da karanta dole ka bi shi an fahimta ko saboda abin da karanta ya samu wanda bai samu ba kuma shi kenan lima ya dauke maka haka idan liman ya dago daga cikin sujada har ya tashi tsayuwa kuskure ne ka tsaya ka ci gaba da zama a cikin sujada din yin sujadar wannan rukuni ne na sallah amma wannan dadewar falla ne da mustahabi bin liman kuma wajibi saboda haka wajen neman falala da mustahabi ba za ka tsaya ka kyale liman ba akwai wanda har liman ke zai mike su su kuma suna cikin rukuni sannan kuma in sun dago kuma su sake yin da su da istiraha kuma sai suna ta musabi sun kyale waje to wannan kan duk bai dace ba wannan kuma yake cewa akwai bambanci tsakanin sallar maza da ta mata ba bambanci tsakanin sallar maza da ta mata cikin duk abin da aka ce maza su yi shine mata za su yi sai abin da shari'a ta nuna bambancin wanda irin abubuwan da shari'a din ta nuna bambanci ko ba su da yawa za su yi kirguwa amma in ba haka ba yadda annabi ce sallo kamar a yaitu muni usalli magana ce ta shafi maza da mata gaba ɗaya ba wai maza kaɗai ba kenan yadda mata za su yi maza za su yi wajen kabarbari haka mata za su yi yadda maza za su yi kabul din nan ko bau haka ma mata za su ba a cewa banda mata abin da ya shafi zuwa shafi su ne gaba ɗaya wannan kuma tambayar sa ta shafi tafsiri sai dai ya bari sai ranar tafsiri ya sake mai tawa da Allah ce ya kalakukum biyu su ne amma su kuma kalakan nan ba da kalakan fi zulumatan salatu shi ne yake tambayar me wannan zulumatun salat to wannan sai Allah ya kuma ranar tafsiri da Allah ya saka tuna mun so mu to wannan da sune tambayoyin ne sauran mun fita eh eh yace annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli kuma ga ta annabi kabul yayi to su ma sun sallu me matan sallar su abinda malamai suke cewa mai yin sadalu sallarsa ta yi sai dai ya bar abin da yake mai falla tunda a rayuwar annabi gaba ɗaya bai taɓa yin sadaro ba shi ne sakin hannu cikin sallah ba wanda ya taɓa ganin annabi yayi ba hadisi ko da ishi a kan wannan mala abdulhadi ce ko na karya sai dai inda gaba za a fara ka akwai wadansu ababai da wadansu suke ɗaukowa daga cikin nazar ausar ba hadisai ba da masu cewa mun ga hadisi cikin nazar ausar sun san ba jingina wani sahabi ko wani tabi'i magana ko wani tabi'u tabi'i na ce ya ce kaza ko an gan shi ya sallah su gano sai ga hadisi to kaga wannan ba su san ma me definition din hadisi ba ta'arifin hadisi ma ba su sani in ba ka ba aikin tabi'i zaka fasara yake ce hadisi me yake nufi da hadisi maganar annabi ko aikinsa ko abin da ya gani a gaban sa an yi bayana ba sai su ɗauki fatawar wani sahabi ko tabi'i ko wani tabi'u tabi'i ne sai su ce mata hadisi kaga wannan ba hadisi ba to saboda haka game da sabbin kan hadisi ko ga isi ba mu amma abinda malamai suke cewa shi yin kabul din baya cikin rukunan sallah ta yadda za a ce in babu shi babu sallah kamar yadda dalilai din suka nuna su da ce idan mutum ya bar shi ya bar abu mai tarin falala kuma sallar sa za ta zanto na kisa a sakamakon barinsa amma da sallar sa ta yi na taba ganin wani akwai wani malami cikin malaman madina dr rabi ibn hadi al-mudkhali ko a cikin littattafansa ne wanda shi da yake yana da zafi zafi haka yana da dumi kore da gaske malamin hadisi ne wacce ma babban su sai dattijo ne ya fata wasu yake duk wanda ya kabar dan duk wanda ya kabar dan bid'a ne ba ya da sallah kuma amma wannan fata wasu ta mutum daya ba za mu gina ta akan hukunci a'am ba dan karo ne ce ya ga wannan ya kafa mu hujja ne to musamman kuma yana cikin masu zafi kam na cewa baya da sallah kaji wani dan zafin shi ma dan wanka ka faɗa musu amma ni dai ba zan faɗa ba salamu alaikum wa rahmatullah